بإحسان إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد taron masoya annabi Muhammadu masoya annabi Muhammadu ina mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alal haƙiƙa kamar kullum mun saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci ahlan bikum ahlan kakaki insha Allah mun saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka a daidai wannan lokaci domin karantawa da neman fahimta abinda Allah subhanahu wata'ala ya saukar kamar yadda kullum muna tuna ma juna ayan nan da Allah yake faɗin cewa shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan Ubangiji ya ce, Wannan watan Ramadan a cikinsa ne aka saukar da Alƙur'ani, kuma Ƙur'ani shirya ne ga mutane, kuma ana bayyana shirya da kuma abin da yake rabe ƙarya da gaskiya. To, alal haƙiƙa har kullum babban dalili na karanta Alƙur'ani shine shiryarwa. Allah subhanahu wa ya gaya mana inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam wannan alkur'ani yana shiryarwa ga al'umma wacce suke kan daidai ne ashe dukkanin wanda qur'ani ya same su a karkace ko a bauɗe to zai gara musu bata ne kasancewar za su kafircewa alkur'ani kuma Allah ya musu hukuma ya musu azaba to yau insha Allah muna sa muhimmin sako zuwa ga al'umman musulmin Najeriya gaba daya da dukkanin al'umman musulmin duniya karankata kafdin su musamman kuma wannan sako zai tafi kai tsaye zuwa ga gwamnatin jihar Bauchi musamman game da kadiyar da take yawo a cikin garin Bauchi. Kafin mu fara ce komai akwai manya-manyan baki wanda da su za mu gabatar da karatu musamman ga Shewul Hadi kakakin faida wanda ya halarta a wannan waje sannan kuma akwai Shehu Abdul Fatih Afsani Attijani sannan akwai kuma Sheikh Tunais Abubakar Sadiq sannan kuma akwai shi burhanuddin to alal haqiqa kafin mu shiga game da sakon mu wanda zamu tura wa gwamnati wanda zan gabatar da Shehu Hadi shine zai fara ba mu tsaraba amma kafin tsaraba ina so na mana kini da wasu hadisai na Annabi Muhammadu hadisan nan kuma suna da muhimmancin gaske muhimmancin su shine tun fara wannan al'amari mun yi ta fitowa al'umma game da abubuwa wanda suke nuni ga martaban Annabi Muhammadu hadisai ne daban-daban suna nuni ga martabobin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko mun karanta wa mutane yanda ake zuwa gaban manzon Allah a nemi ceto wanda suka ce ba neman taimakon manzon Allah yanzu su ma sun dawo sun ce su ma suna kwaɗayin ceton Annabi Muhammadu ku ce Allahu akbar wannan ya nuna cewa mun yi nasara mutanen da za su ke ganin annabi bai kai su nemi taimakonsa ba duniya da lahira yau sun dawo baya sun ce suna neman taimakon manzon Allah ba kuma komai bane shine sun gane babu wanda zai yi da yardan Allah a filin tashin kiyama sai da yardan Annabi Muhammadu Allah ya kassata Annabi Muhammadu Allah ya girmama shi Allah ya bashi duk wanda yake jayayya da matsayinsa to wannan dan tsiya ne babu wanda zai ga da matsayinka sai dai dan tsiya wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallama nabiyur rahmati nabiyul malahimi anjala wanda Allah ya sifanta shi da sifofi wanda suke managarta to hadisan da zamu karanta hadisi ne guda uku wayannan hadisai ko guda biyu kafin mu shiga kai tsaye game da wannan sako da zamu isar hadisi na farko shine hadisin nan wanda al'imamu hakim radiyallahu anhu ya kawo shi a cikin al-mustadrak mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da casa'in da tara sannan al'imamu ahmad ibn hanbal ya kawo shi a cikin musnan nasa mujalladi na biyar shafi na ɗari ɗaya da saba'in da takwas ibn kasir ya kawo a mujalladi na takwas shafi na ɗari ɗaya da goma sha uku wannan hadisin shine tawassuli da Khalid ibn Walid a zamanin Annabi Muhammadu manzo Allah sallallahu idan an masa aski yakan sa a raba wannan gashin ne wa sahabbansa idan an yi aski Annabi kowa zai zo kewaye wajen idan kowa kewaye Annabi ne zai sa a raba gashin shi da kansa wani Annabi zai ce a bashi biyar wani zai ce a bashi ɗaya tak wani zai ce a bashi kowa annabi zai sa a tsinga ana ana kikirga gashin ana raba wa sahabban annabi Muhammadu ashe lallai manzon Allah ba irin mu bane da sai annabi irin mu ne to da sai ya zamto gashin sa ne ma ake aje a zubar a wani cikin juji ko cikin wani bola ko cikin gini domin zai zamto ciwo ne ga dukkanin wanda ya haɗi wannan gashin amma gashin manzon Allah magani ne sallallahu alaihi wasallam bayan barin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duniya akwai sahabin manzo Allah wanda ake ce mishi Khalid ibn al-Walid wanda suna ce mishi Saifullah al-Maslul Khalid ibn al-Walid din nan an fita yaki akwai yakin da ake ce masa Ghazwat Yarmouk yaki ne da aka je ana yi tare da Khalid ibn al-Walid shi kuma Khalid ibn al-Walid tun da yake fita yaki bai taɓa fita yaki bai nasara ba a tsarin Khalid ibn al-Walid tun da yake fita yaki kowane yaki ya je sai yayi nasara ashe akwai wani sirri a tare da Khalid ibn Walid wannan sirrin kuwa ba komai bane shine sirri ne na gashin manzon Allah Khalid ibn Walid yana dauke da gashin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a tare da shi to wannan gashin Annabi din ita ce babban sirrin Khalid ibn Walid Khalid yana ana yaki sai ya rasa wannan hulan nasa da ya rasa hulansa a yakin Yarmouk kawai sai ce jama'a a koma filin daga aka koma yaki ana ta yaki babu wanda ya san me ake nema ashe wai yana neman hulansa ne aka yi ta yaki aka yi ta yaki in an ce to ya za a yi ta aje a ci gaba da yaki sai an samo hulana can sai aka ce to mu fa mun nemi wannan hulan ba mu samu ba sun yi ta neman hulan ko ta ina ba su samu ba Khalid ya ce wallahi da kun san me ke cikin wannan hulan da ba ku yi wasa wajen neman wannan hulan ba. Laƙad itamara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi wata rana annabi yayi umra fa halaka ra'sahu annabi sai ya aske gashin kansa wabtadara an-nasu jawanib sha'rihi mutane suka dinga rubdugu kowa yana neman yaya zai yi ya samu gashin kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sabaqtuhum sai na rigaye su gaggawan kowa yana yin dafifi kafin kowa ya ankara kawai ne wuf sai na samu gashin annabi Muhammadu fa sabaqtum ila nasiyatihi daga kuma gashin da na samu gashin ma da na samu gashin gaban goshin manzon Allah ne kai ka san an ce gaban goshin annabi kai ka san akwai nasara gaban goshin annabi ka san akwai kwarjini akwai jamala akwai kyau to wannan Khalid ibn Walid shi kuma tun daga wannan yace faj'altuha fi hadhihi alqalansuwa ni kuma tunda na samu wannan gashin sai na dauki hulana sai na sa aka inke min hulan da gashin manzon Allah yayi ne kawai a yana yi ne domin neman taimako da gashin Annabi Muhammad yace faj'altuha fi hadhihi alqalansuwa falam ashhad qitalan wa hiya nake ban taɓa zuwa wani yaƙi wannan hulan na kaina ba sai na samu nasara domin akwai gashin manzan Allah na goshin kansa wannan yana muku cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana samun nasara da gashin manzan Allah Allah yana ba da taimako da iya gashin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to yaya in an ce annabi Muhammadu ne kuma du gaba ɗaya kaga wannan ba mu isa mu sanya ne ba dukkan mu al'ada idan an ce gashin wane ne to wannan gashin yarwa ake yi ko a zubar da shi domin ba zai amfani ba amma ban da gashin manzon Allah idan an ce gashin annabi ne alkince shi ake ana kiyaye shi ne wannan hadisin hadisi ne sahihi wanda a wannan asari al-Imam Hakim ya kawo a cikin Mustadrak nasa Ibn Kathir al-Madri Ibn Taymiyyah shi ma ya kawo a cikin al-Bidaya wa Nihaya ya kawo a cikin tarihi na ibnu kasir afwan sannan al-imam ahmad shi ma ka a cikin musnad nasa sannan a wannan yakin abin da zai baku mamaki yau abin da ake ta hatsaniya a kai shine wai kiran sunan manzon Allah a roƙe shi misali ka ce ya annabi Muhammad kaman kaza wai yanzu shine fitinar al'umman manzon Allah amma a lokacin waqafi yarmuk wannan yakin abin da ke bambanta musulmi da kafiri musulmai suna ya annabi Muhammad taimako su kuma kafirai suna shiru bambanci in ana so a gane musulmi shine ka ce ya annabi Muhammad taimako da shi sahabbai suka fita yaki da shi tabi'ai suka yakin wannan idan aka duba duka suna neman albarka ne da zallan sunan manzon Allah a al-Imam tsabari ya ka a cikin tarihinsa a mujallali na shida shafi na ɗari shida da tamanin da ɗaya ibn al-asir ya ka a cikin al-kamil mujallali na shida shafi na ɗari shida da sittin da ɗaya ibn kasir kuma a cikin al-bidaya wa nihaya shi ma ya ka a mujallali na shida shafi na ɗari uku da sittin da hudu sannan abu na uku hadisin da zamu kawo shine hadisin abdullahi ibn umar akwai kuma riwaya na Abdullahi ibn Abbas wanda al-Imam al-Bukhari ya kawo a cikin al-Adab al-Mufrad duk da wannan hanya akwai magana amma kuma tana da hanyoyi ingantattu wannan hadisin hadisin Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu yana fadin cewa ana jayayya a yau idan har musiba ya san mutum shin ya halatta ya kira sunan manzon Allah idan musiba ya same ka sunan waye kamata ka kira Allah ne ko ko in ka kira suna annabi ka fita musulunci to wannan za mu koma ga hadisan manzon Allah za mu koma ga sahabban annabi Muhammad idan muka dauko hadisin da Imam Bukhari ya rawaita cikin Al-Adab al-Mufrad ya kawo hadisi daga Abu Nu'aym wanda shi kuma Sufyan ya masa ruwaya shi kuma daga Abi Ishaq daga Abdurrahman ibn Sa'ad yace khadirat rijlu rajulin ko kuma hadirat khadirat rijul ibn Umar yace kafan Abdullahi ibn Umar wata rana ta ta ta ta kage wasu sun ce al-Khadir din anan yana nufin kafan ta kumbura ne kafan ta kumbura sun tum wasu kuma suka ce kafan ta kage kamar irin kumbura na ma'anawi wata ran kana zaune sai ka ji kafan ka kaga gara daga shi balle ka taka saboda ko tsayin zama ko wani makamancin wannan fakala lahu rajulun wani mutum na kusa da shi abdullahi ibn umar yana kukan yana wayyo kafa na bana iya takawa sai wani mutum a gefen sa yake ta masa ya ibn umar me yasa kai ga takawa yace kafa na ne ta kage ba yanda zan yi ciwo yana cin kafa na sai ta masa uzkur ahabba an-nas ilayka yace ga magani kusa da kai ka tuna sunan waye ka fi so a duniya yana gaya masa wannan yace ya muhammad sallallahu alaihi wasallam daga kama sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din nan take sai kafansa ta miƙe gagar kawai sai ji ya warware saboda ya kira sunan manzon Allah to anan ina da sako ga wa'inda suke cewa duk wani taimako ba za a nema ba sai a wajen Allah eh duk musulmai sun yi ijma'i babu wani abu na taimako kalla au jalla dakka au jalla da za a nema a wajen wani shi a wajen Allah kowane irin taimako Allah ne ke yi ba taimako ba ko sakan na agogo ba zai iya furtawa ya kat din nan ba sai da yardan Allah da Allah zai yi umarni yau komai zai tsaya idza sama'un shaqqat idza sama'un fadarat haka Allah in ya ga dama ya tsayar da duk abin da ya ga dama to komai zai tsaya amma Allah sai ya bada daman duk wani abu ya tafi yanda Allah yake so ashe anan ba a ja ba ma ja cewa komai Allah shi ne mai yi komai in ka gani ko numfashi ka ja kafin ka ja din da yardan Allah kuma kafin ka sake sai da yardan Allah wannan shine abu na farko abu na biyu shin Allah da ya zamto shi ne yake da wa'annan sufofin shi ke da wannan ikon ya wakilta wasu wanda ya yarda da su su yi Allah ya wakilta wasu wanda ya yarda su yi da su shi yasa Allah ya gaya mana ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wastaghu ilayhi alwasila ya kwanda kai imani ku ji tsoron Allah amma ku nemi tsani zuwa ga Allah komai sai da tsani zuwa ga Allah daga cikin sifa mafi girma a sifofin Allah shine Allah mai kashewa ne mai kashewa shine wanda zai kashe rai wannan yana daga cikin sifa mafi girma a cikin sifofin Allah amma kuma sai Allah ya ce mana qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ilayhi turja'un ina mai sanar da ku Allah ya ce ba ni ne zan zo in kashe ku ba a'a na wakilta bawa na ne mala'ika shi zai kashe ka anan idan ka ce bawa bawa ya kashe wani ya halatta ka faɗa waye ne kashewa hakikatan amma kuma sai gashi Allah ce ba shine yake ba akwai wasuda idan har mala'ika Azra'ilu ya kai Allah ya wakilta shi a cikin sufofinsa Azra'ilu ya kai manzon Allah girma ne annabi Musa alayhi salatu wassalamu gashi Allah ya ba mu labarin sa fastaghathahu alladhi fastaghathahu fastaghathahu alladhi min shati ala alladhi min aduwwihi fawakadahu Musa faqada alayhi annabi Musa an nemi yayi taimako kuma Allah ya ba da dama yayi taimako din sai suka ce dukkanin taimako karkashin fadin Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in idza ta'alta kuma fas'allah karkashin fadin manzon Allah idan zaka yi roko ka roƙi Allah in za ka nemi taimako ka nemi taimakon Allah sai suka ce taimako iya taimakon da Allah zai iya yi ne wani bawa ba zai iya ba in ka nema ka zamto kafiri ka bar musulunci to muna tambaya shin akwai wani abu a duniya kwaya ɗaya tak ko da a ce sakewan fitsari ne dan adam da zai iya yi wa kansa ba da yardan Allah ba babu kowane abu in ka sani ba wani abin da ɗan adam zai yi sai da yardan Allah ashe taimako kowane iri ne sai Allah ya yarda wannan taimakon ta yi ga kowane ɗan adam wannan yana cewa dukkanin taimakon da kaga wani yayi kowane irin mutum ne ko min ko ruwa ne mutum sai taimake ni ka miƙa masa sai Allah ya yarda ashe waye ya taimake shi a hakikani Allah amma kuma waye taimake ka a zahiri wannan bawan Allah wannan rashin fahimtar cewa tauhidi da shari'a abin da ke cikin hakika da zahirinsa yasa suka kidime ba su iya gane abin ba kuma suke kidimawa gaba ɗaya har suke kafirtar da musulmi to anan idan ka ce akwai abin da Allah zai iya yi bawa zai iya kamar yadda ce wai zaka iya tura motar mutum wannan an nemi taimakon ka babu laifi a kai ka tura motar koko yardan Allah ne dole komai ce da izinin Allah ashe ba kai ka tura motar ba izinin ubangiji ne da yadda ka tura motar da ya ga dama daga an ce wani taimake ni kana motsi sai ka kage kuma shi kenan an ga to duk girman abu idan wani bawa yayi yayi ne a matsayin izinin Allah shi kuma manzon Allah Allah ya ba sa izini mutlaki cikin halitta bangiji ya raya halitta to Allah dukkanin mun nan yau muna rayuwa ne albarkacin Annabi Muhammad Allah ya ce wa ma kana Allah li'azibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azibahum wa hum yastaghfirun Ubangiji ba zai taɓa barin mu mu mu mutu annabi na tare da mu ba. Ba zai mana azaba mana ashe wa muke samun rayuwar wa muke yi rayuwar manzon Allah. Da ba annabi duka ma Allah zai kifar da mu. Mun kai mun kai sabban annabi Nuhu girma? Mun kai mutanen annabi Hudu girma? Mun kai Adawa? Sahabbai ne wa'innan sun zauna da annabin zamanin su. Mu har yanzu din nan alakan mu da ma'aiki ba alaka ce ta yaƙini ba, sai alaka ne wani ma alakan jita-jita ne tsakaninsa da manzan Allah. Wannan kuma Allah ya kifar da su, wannan yake nuna maka cewa Allah subhanahu wata'ala yana yin abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama. Alam bikum. Allahu Akbar. So, wannan yasa yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Okay. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zamto dukkanin irin taimakon da mutum zai nema zai nemi wannan taimakon ne a mahallin cewa Allah subhanahu wataala ya ba da dama to manzo Allah Allah ya ba shi izini mutlaki kamar yadda muka kawo cewa an samu a bayin Allah wanda suke yin abin da za su yi wani malami da ya ce wai ba dama ka nemi arziki a wajen wani arziki a wajen Allah ke nema haka ne amma yanzu dan Allah sai aka ce malam gambo ya ɗauki kuɗi mai mugun yawa ya bani akan nayi kasuwanci suna wannan abin me ya bani ya bani jari ko bai bani jari ba wai idan ka ce malam gamba ya baka jari ba ya baka kuɗi wai kai ma ka yarda baka san tauhidi ba ka zama mushriki kaga wannan su dan ya ƙarya da gaskiya ne wannan yasa yanzu ake samu wanda suke ce musuluncin ma ba za su yi ba musuluncin ma ƙarya ne me yasa an takura su ga abu yana nan a zahiri kuma mutum bai taɓa kashi dan hakika bane sannan kuma ya dawo kuma yana tattafiya da kai a wani tafiya na dukunkune ba kai baka gane komai ba ga wanda ya bani kuma ka ce in ce bai ban ba shi kuma Allah da kansa yana faɗa mana cewa lallai za ku za ku iya azurtawa Allah yana gaya mana cewa wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum warzuquhum fa ku azurta su Allah ne yake cewa warzuquhum ku ku azurta su ba ku fi sanin an ce inna Allah huwa razzaqu dhul quwwati matin amma kuma sai Allah ya ce ma wasu warzuquhum ku azurta su Allah yana ba da daman cewa wasu su azurta wasu waksuhum ku tafatar da su ashe a wajen Allah azurtawa hakika ce ta hakika Allah yake amma kuma wanda yake ta zahiri bawa shine wasiɗa tsakaninka da Allah to wannan abin da muke so mu ganar da musulunci kenan al'ummar musulmai wanda aka ruda musu tauhidi suke ganin ana kore musu duk wani mu'jizan annabi da ta karyata idan an ce manzon Allah ya kira wata ta tsage za su ce ƙarya ne Allah ne zai iya wannan ba wanda ya yi wannan sai dai Allah idan an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da aka ce annabi yayi za su karyata domin an nuna musu cewa annabi ba zai iya komai ba amma kuma abin kunya zai iya ce babana ya ban min arziki zai iya ce gidana ya bani jari zai iya ce kaza zai iya ce kaza to wai kai ka manta da mai gidanka da shugaban halitta ɗaya suke to da jama'a lallai mu buɗe hankalin mu kamar yadda na faɗa wannan dama na yi mukaddima ne kafin nan a shiga cikin asalin karatu yau karatunmu kowa ya karkada kunnensa karatu ne wanda zai tafi da sako kamar yadda kuka sani a irin wannan hali da ake ciki kullum muna ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu a garin Bauchi ku kullum muna kiran ku ku zo mu zauna ne mu gabatar da raddi mukan gabatar da raddi da majalisai ba ma wa'innan majalisai da raddoji da muke yi ba zallan su muke yi ba mun dauki matakai kala-kala mun dauki matakai musamman legal action wanda yake a tsarin doka duka mun yi wannan ayyukan amma Allah ya sa kowa ya sani a wannan lokacin tun wannan rikicin har yau gwamnan Bauchi bai dawo Bauchi ba an ba da umarnin cewa lallai a dauki mataki amma kuma sai aka samu wasu wanda suka zo suka yi ta kalibi suka kira junansu ga baki ɗaya suka zo suka tara a bauchi wasu ma suka ce za su kona bauchi wannan yasa aka ce bari a daga wannan al'amari zuwa lokacin da zai zamto akwai cikakkiyar fawa ai abin da ya kamata abin da aka kira na farko shine ai zaman mukabala amma har yau kun ga irin halin da ake ciki ana tafiyar hawainiya a dan uwa shi abul fati ya yi sako ɗazu da yamma zuwa ga gwamnatin jihar Bauchi musamman kai tsaye ga shi gwamnan jihar Bauchi. A Shek shi ma ya yi wannan sako kai tsaye zuwa gwamnatin jihar Bauchi. Amma dama na ce zan yi wannan sako ne a wajen tafsir. To amma sai Allah ya canza mana tafsirin cewa mun ji wani irin abu na farin ciki a garin Kano. Wasu daga cikin wanda aka gayyato su suka zo har garin Bauchi suka yi sabal da baka ga janabin manzon Allah. To da suka koma Kano sai suka shiga ɗaki suka sirfa na munanan kalamai ga janabin Annabi Muhammad. Maganganunsu muninta, muninta ɗan adam ba zai iya ji ba. Idan ka ji wannan kalaman nasu, har ya kai ga maganan ɗaya yana cewa manzon Allah bai da ko sisi. balle mu nemi wani abu wai balle su nemi wani abu ga manzon Allah budan bakin sa ma sai dauko ayan da Allah yake faɗa wa gumaka arna da ayan da Allah yake gaya ma arnan wanda suke batun gumaka da ufa talib wal matlum wa ma qadarullah shine wanda yake neman istigata da manzon Allah al matlub kuma sai bai da sufan shugaban halitta wanda Allah yana magana ne a matsayin gumaka. To abin da muke so mu kira ga gwamnatin jihar Bauchi shine gwamna Bala Abdulkadir kauran Bauchi matukan yana neman garinsa ta zamto gari mai zaman lafiya. Matukan yana neman al'umman garin Bauchi Allah kar ya darabce su da azaba wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Matukar yana son yayi gwamnatinsa ta tafi masa yanda yake so successfully ba tare da ya samu wasu tsama wasu fitina ba to gaskiya ya ɗauki matakin gaggawa game da duk wanda ya batanci ga zanabin manzon Allah domin al'umman musulmi ba za su yi shiru ba kuma ba za mu yake ba domin duk wanda ya zagi manzon Allah hukuncinsa mafi sauki shine a kashe shi idan ko ba haka ba to sai da a ɓoye shi ga bayan cikin al'umma domin akwai wa'inda in wani ya yi haƙuri wani ba zai yi ba yau a garin kano a kwana ɗaya yi wannan zagin amma zuwa jiya zuwa yau har har DSS ta yi ram da shi an kama shi da shi da abokinsa kuma an rike su za a hukunta su za su fuskanci hukunci kuma abin da suka yin nan asalin tushen na bauchi kano tsirkiya ne na bauchi shine ya fara kawo wannan alkaba'in amma kun ga garin Kano domin su wanzar da zaman lafiya sun ɗauki mataki da gaggawa. Saka muna kira ga gwamnatin jihar Bauchi idan ƙaura ya dawo gobe abu na farko da muke so ya fara yi kafin komai kafin ya sha ruwa ya ɗauki takarda ya rattaba hukunci game da dukkanin wanda ya zagi annabi Muhammad. Domin Allah ba zai taɓa yace mana ba muna numfashi wasu suna iya sakin baki ga janibin annabi Muhammad. Idan ko aka ce an bar al'umma sasakai, kowa ya abin da zai iya to lallai la in lam yafjiha ukala'u qaumi yakunu uquduha jassun wa hahu idan har aka ce masu hankali ba su take wannan abin ba to fitinan da zai iya zama za ta iya kai ga a samu wa'inda suke da imani su gane gwamnati ba ta da kishin annabi to za su iya ce za su ɗauki mataki a hannunsu mu kuma babu ruwanmu domin duk yadda za mu yi ta tattarewa tattarewan za mu yi iya haddinmu ne da an wuta haccin mu zamu ja baya mu ce to dama mun yi ta kira ga mutane mun ce a zauna lafiya to muna ƙara kira ga al'umman gari ga baki daya a ƙara zama lafiya ƴan uwa ayi hakuri a kai zuciya nesa mun san lalle wannan abin na da zafin gaske domin ko iyayenka ne aka ce ana gaya musu kalamai to he dai kai iya kokari ka daure balle a ce shugaban halitta annabi Muhammad wannan annoba ya bi gari ya bi ko ina ana ta yayatawa kuma babban illanta shine rashin ɗaukar mataki da aka a garin Bauchi duk da cewa a shari'a commission ta yi iya kokarinta a shi shugaban shari'a commission Mustapha Baba Ilela ya yi iya kokarin da zai yi shi ma gwamnatin jihar Bauchi sun iya kokarin da zasu amma kuma bai kamata su yi jan kafa ba domin wasu wa'inda suke masu da'awan cewa su yan ta'adda ne su yan kaza ne ba ga shi su yan ta'adda an kama su a garin Kano ba me aka yi an kama wanda suka fi su hadari a ƙasar nan an ladatar da wanda sun fi kowa jama'a an ladatar da wayanda suke sun fi kowa abin tsoro yau misali akwai kaman Muhammad Yusuf a wajen da ake tsoron ta'addanci akwai kaman Buba Marwa mai tafi ne akwai kaman su wanda sun fito da makamai sun tinkari gwamnati sannan lokacin da Abdul yayi ba a kama shi ba ba da hannunmu ba shin lokacin da duk wanda yayi wannan abin ana kama su amma kar a ce za a sa ido don wasu sun yi sun yi maganganun ta'addanci cewa da su bambin ɗin iyalan SSG ko wani makamanta haka ko kuma za su suna yin wani wa gwamna in ya kuskure na ya faru da su ta da bauchi tunda duka an san su a ɗauki sunan su a samu su ido wannan shi ne sakon da zamu isar Allah kuma ya taimake mu ina cikin gabatar da jawabi Sheikh Abdul Fati Asani At-Tijani ya zo tare da tawaga mai girma sannan kuma ga Sheikh Shewal Hadi kakakin Faida wanda dama shi zai fara gabatar da jawabi kafin nan mu mika abin magana ga shi shawar fati afsani attijani insha Allah zan ba wa shawar hadi Musa kakacin faida waje domin ya zo ya ba mu tsarabar da ke tafi da shi jama'a idan kuna shirye mu ce Allahu akbar
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه الحمد لله muna godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa fiskokinmu a wannan wuri a wannan babban masallaci na wannan babban zawiya ta maulanmu Allah ya ƙara masa rahma ya ƙara masa jaddada masa rahma albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan na shigo na samu wannan ɗaya daga cikin manyan shugabanni dakaru manzon Allah wanda suke kai farmaki daga nesa sayyidi Muhammad Nasir yana shayar da mu Allah ya saka masa da alkhairi ta hannun dama na akwai zakin faida jajirtacce sayyidi Abdul Fatih Al-Sani Al-Tijani suna yin wannan aiki wata rana da ke kwana biyu ba na samun zuwa saboda tahajjudi da ake ta yi ya ce min karfa ka je ka kwanta ana taba darajar manzan Allah don tahajjudin ba zai yi amfani ba in ba a tare darajar annabi Muhammadu ba. To kaga wannan wani abu ne wanda yake da mahimmanci aka tunatar da mu Allah ya saka musu da alkhairi. Ni abin da ya sa nake so dama yau a ce mun haɗu tun jiya Allah ya gani ban samu na ga wannan abin da shi ɗan Kano ya yi ba, sai wani daga Kano ya tura min jiya da daddare. Wallahi tun da muka dawo da na ga wannan abin ban iya bacci ba, saboda hankali na ina cikin tashin hankali, sai da na ji ɗan uwa ya ce lallai an kama wa'yannan mutane, to wannan shine na ji sanyin jiki ya kama ni. A ba dogon bayani zan yi ba abubuwa ne guda biyu zuwa uku kawai zan faɗa abu na farko kowa ya ce alhamdulillah duniya da idan muna cewa wahabiya makiya manzon Allah ne sai ana jin shakka amma Allah subhanahu wata'ala da ikonsa sai ya murɗe su ya kama su ya matse su da yawansu sai da suka amayar da gubar da take damunsu da manzon Allah. Ban gane Ibn Taymiya dama ainihin ginin da ya musu da Muhammad bin Abdul Wahab wallahi rubuta manzon Allah ne. A zuciyansu kana ɗaukaka annabi a matsayin kamai da annabi Allah. Wannan wai shine addinin kenan. To abinda nake so in gaya mana ga hadisin nan guda ɗaya zan faɗa sai faɗi saƙona hadisin Usman bin Hunayf ko wannan hadisin dalil mutum ne makaho kuma hadisin nan sahihi ne ya zo gaban manzon Allah ya ce ya Rasulallah ina son kai mini addu'a idona ya bude saboda makaho ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa da kai hakuri da zai fi maka alkhairi sai yace ya rasulullahi ina so dai amini addu'a ta sai manzo Allah yace masa ya je yayi alwala ya zo yayi raka'a biyu a cikin masallaci da ya zo yayi alwala yayi raka'a biyu sai annabi ya bashi wannan addu'a yace Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika nabiyyur rahma ya Muhammadu da Allah mu ji wannan ya Muhammadu inni tawajjahtu bika ila rabbi ya Muhammadu da suke cewa muna cewa ya Muhammadu ya Muhammadu a gaban manzon Allah ba aka fara kuma a cikin addu'a aka kira manzo Allah kace ya Muhammadu na fuskantar da kai gaban Allah dalilin ka Allah ya mini take Allah ya warkar da shi ko ba wani nasi a duk duniya akan neman alfarman manzo Allah hadisin nan kadai ya nuna maka manzon Allah to amma abinda nake son mu gane yanda Allah ya tona asiri daga jiya jiya juma'a ko jiya juma'a to jiya Allah ya tona asirin wasu lokacin da suka zo Bauchi
sun zo ne don su kare shi wannan zindiki amma Allah da ikonsa su wa'incan na Kano da suka yi sai Allah ya matse su suka fito suka faɗi gaskiyar sai suka ce lallai wannan abin da aka yi ba daidai ba ne lallai a ɗauki mataki mutumin da ya zo ya buga milamilai daga Kano ya zo har Bauchi saboda kariyar wannan abu kuma ya je ya tabbatar wa kansa da stamp cewa lallai abin da aka yi nan an yi suwal adabi kuma abin da aka yi ba daidai ba ne akan manzan Allah yanzu wannan yana da hujja gaban Allah kariyan da ya bama wannan yanzu don Allah iya je gaban Allah mai zagaya wa Allah abin da nake so in isar da sako na farko ina kira zuwa ga masu hankali a cikin wahabiya na farko shine Dr. Sani Rijal Lemo ya ji tsoron Allah na biyu akwai Abdul Wahabi wannan dattijo mai farin gemun nan ban so wani Abdul Wahab Abdullah da kuma shi Balalau wayanda muna ganin su ne masu dan hankali a cikin wahabiya muna kiransu da babban murya a matsayinsu masu farin gemu ina gallon Abdul Wahab bin Abdullah din nan lokacin da Abdul Jabbar yake abubuwa majalisi guda ya ware kullu yana fada yaro dan karabi yaro dan karabi yazo yana taba darajar manzo Allah kaman fa zai tashi sama kai ya zama remain silent ban ji ya ce komi ba kuma na gan shi tare da mai bada kariya shi kuma wannan ya zo ya ji bindibin gaba ɗaya abun Allah saka sai Iman Nasir na ga ya bi shi one by one ya gaya wa duniya kurakuransa kuma bisa girmamawa abinda muke so su gane manzon Allah ya fi ƙungiya manzan Allah ya fi a rufa ma wani asiri su ne dattawa a cikin wannan tafiyar muna faɗa wannan magana ba don mu ɗan ɗarika ba ne muna faɗa saboda annabi Muhammadu manzan Allah ne duk abin da annabi zai yi don Allah ne ma na Rasulullah idan fa an ce Rasulullah ɗan aika ne Allah ya lamunce ma manzan Allah duk abin da annabi ya yi Allah ya ce shi ya yi duk abin da kace annabi ya maka Allah ne ya maka ba wanda yake manzan Allah Allah ne ko Allah ya zama manzan Allah kawai rasulullahi Allah ya yarda masa ya hore masa kayan Allah ne yana dauka yana rabawa shikenan ba duk magana da cewa annabi yana bayarwa ko annabi yana kaza duk wannan a karkashin wannan yake shi rasulullahi ne Allah ya aiko shi yayi kyautar aljanna ya gaya mutane kai wutan ma ya ba mu wasu ko ya ce wani dan wuta ne kuma ya tabbata dan wuta ne wanda ya kokonto kuma ya kafirce don haka ya bada aljanna akwai wanda zai ya bada aljanna ina Allah ne yake bada aljanna to manzo Allah ya bada aljanna sai yaya gafara da ake cewa Allah ne kadai mai gafara manzo Allah ya ce an yi ma wani gafara wani ma dan aljanna ne wani ma dan aljanna ne wani ma bi iznillah ko ba haka bane To a nan abin da muke so su gane, hamiya da suke nuna wa annabi Muhammadu, wallahi tallahi sun jefa al'ummansu a cikin babbar gadan da ba za su fito ba. Domin fito generation, wanda za su fito ƙananan yara, a yanzu, a yanda suke ɗora mutane akan wannan, suna ruguza addini ne ga baki ɗayansa. Hatta Inu Taimiyya ya ce, tsayuwan annabi Muhammadu. a cikin al'umma shine tsayuwan addini gaba ɗaya. Ruguza manzan Allah ruguza addini ne gaba ki ɗaya. To saboda haka su tsaya su ɗauki mataki tsakani da Allah. Bai yiwa a ce mutum ya yi zunubi ya yi laifi sai shi wanda yake ummul khaba'is bai zamo ya yi laifi ba sai wanda ya reshe. Suka ce wance ya yi laifi amma wannan suna ba shi kariya. To annan ina kira zuwa gare su gaba ɗaya su shiga karatun tanisu. Kada siyasan addini ko iyayya ma wasu ya hana su faɗan gaskiya. Don haka muna kira wayan dattawa guda uku su ji tsoron Allah, su dawo su yi Allah wadai kuma su sa hannu a cikin kama wannan zindiki na garin nan, don wallahi ba za mu bari ba. Don ni na gaya masa yi, na ce ni ban gane ba, abin da ban gane ba shine, me yasa gwamnati da aka yi wannan abun har yanzu ba mu ji wani abu mai ƙarfi sai dai a turo takarda a ce kaza a ce kaza wai saboda ko dai muna muna kokonto ko akwai dai munafukai ne a cikin gwamnatin ne ko kuma a jami'an tsaro akwai munafukai ne saboda akwai shi din yana faɗa ya ce duk abin da ake yi suna da almajirai a cikin jami'an tsaro suna gaya masa don haka babban abin da muke kira zuwa ga gwamnati abu na farko dai alal aƙalli da ya kamata tun da aka yi wannan abu su ja masa linzami ya shiga taitayinsa yanzu amma a yanzu haka yana tsaye yana ƙara rura wuta duk wanda zai kalle shi yana ƙara yi wa mutane wato maganganu na baƙin ciki yana ƙara kuma nausawa a cikin mutuncin manzon Allah to na rantse da Allah ba za mu yarda ba za mu saryar da ranmu da komai akan wannan abin ba ɗauki mataki ba wallahi za mu ɗauki mataki kuma mu za mu jagorance ku bari in gaya muku gaskiya ba wani abu idan ba su ɗauki mataki ba na rantse da Allah za mu iya mutuwa akan manzon Allah kuma meye hujjan mu muna da hujja hujja shine muna da jagorori sun gaya mana kowa kar ya ɗauki mataki mun ba su kyakkyawan saurare kuma abin da za mu gane shine su wahabiyan gaba ɗayansu yanzu in ka ɗauki 70% sun yadda lallai wannan abin da aka yi an yi su'ul adabi ga manzan Allah su ma da suka zo suka yi kariyan wasu sun dawo yanzu sun ce lallai abin da aka yi wallahi su'ul adabi ne ga manzan Allah to meye gwamnatin Bauchi take kira ta gaya mana yanzu tana son don Allah sai jinin mutane jinin bayan Allah ya zuba kuma kuna ganin matasa ran da aka je za a kai takardun nan jama'an da suka zo sai da muka zo muna tare tare ana cewa mutane kowa ya koma ai hakuri ai hakuri to dan Allah idan mutumin nan yana barazana suna ganin wannan abun ya fi karfin su su ba mu wuri mu da shi su gani wallahi su ba mu waje ina karshen ta ana cewa yana tara bindigogi ko to bindigan a daga ta ta gani ko ba haka bane wallahi zai haɗu da baradan manzan Allah kuma zai gane ba ƙarya muke yi ba wallahi manzan Allah ya wuce wasa to ku in tambaye ku yanzu mu da muke kan hanya in an rage mana hanya me matsalar mu rage mana hanya ba za a yi an ce annabin ne ake nema a lahiran gaba ɗayanta sai muna tafiya aka kashe mu saboda manzan Allah me matsalar ka in ma ba kashe ka kan manzan Allah ba za ka mutu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada wallahi aina ma tuwallu saboda haka duk inda kuke mutuwa za ta riske ku da haka dan Allah ina ina aina mata kunu abin da nake so kowa ya gane shine akwai wani sakaci da nake gani a cikin mutanen mu wasu suna gani wannan abu ai mahaukata ne ai ba su da hankali don haka a kyale su a yi kaza kaza wallahi wannan ba shine kariyar manzo Allah ba dole ne a ɗauki mataki a kansu kuma muna faɗa ma gwamnati muna gaya musu su yi ƙoƙari su ɗauki mataki kafin a ɗauki mataki ɗaya kenan abu na biyu wai gwamnatin jihar Bauchi wai tana tsoron wannan mutum ne yau ba wani mutum a duniyar nan da zai yi magana sai ya hau kan sifika ya ce ƙarya yake yi ya ci mutuncinsa hatta abin da aka yi na Kano yanzu ina kallon sa dazu yana fada yana cewa ƙarya ne ya kama sunan kwamishinan shari'a yana cewa ƙarya kake yi yana nuna musu takabburanci yana nuna musu shi din nan yana da makamai yana da kariya to anan abin da muke son mu gaya ma gwamnati akwai tsarin da yake nuna mana cewa akwai jami'ai da suke cikin gwamnati da suke mara masa baya akwai masu mara masa baya kuma mun samu bayanai akwai wanda suna cikin gwamnatin suna ta bi suna ta bi wai kar a ɗauki mataki a kansa to wa'annan ba abin da za su jawo banda bala'i a doron ƙasa kuma wallahi bauchi garin annabi ne garin masoya manzan Allah ne kuma muna faɗan wannan abun daga zuciyarmu har bakinmu wallahi za mu iya mutuwa akan manzan Allah wallahi za mu iya mutuwa akan manzan Allah muna sa musu ido idan suna tsammanin wai za su mana lubu-lubu ne abu ya dan kwanta ai abun nan in mun kira musu zanga-zanga a garin nan wallahi sai kowa ya rasa inda zai sa kansa saboda alhamdulillahi akwai masoya manzo Allah amma kafin mu je wannan mataki shi gwamna tunda an ce baya nan muna masa uzuri tunda mutum matafiyi yana daga cikin uzurorin da ya kamata a bashi amma ya kamata in ya dawo kamar yadda sayyidi Nasir ya faɗa yana dawowa farkon abin da zai sa hannu ya sa a damƙe wannan mutum shi ne zai kawo zaman lafiya amma ba zai yi a bar shi a gindin sifika ya zagi wannan ya zagi wannan ya ci mutunci wannan in wannan yayi magana ya ce ƙarya yanzu don Allah bai ishe mu aya ba a ce sakataren gwamnati mutum dan ta'adda gashi nan ya ce wai kana da iyalai kar ka manta kana da iyalai kusa da gidana kenan zai kashe iyalan fa amma gwamnati tana kallon sa to yanzu wannan wani irin wani irin tsari ne wannan shine demokrasi saboda haka muna gaya ma gwamnati wallahi su dauki mataki akan wannan wannan abin da yake ta yawan fada kullu ya hau ya zagi wanda ya ga dama wallahi ba zai dore ba kuma ba za mu yarda ba ba za mu yarda ba ba za mu yarda ba saboda haka muna kiran kowa ya kwantar da hankalinsa kuma nan gaba insha Allah ta'ala kowa zai ji abin da zai faru mu dai muna gaya ma gwamnati ta yi kokari ta dauki mataki ta yi ƙoƙari ta ɗauki mataki kuma muna gaya wa jama'anmu kowa ya kwantar da hankalinsa abu na ƙarshe jama'a mu ci gaba da salatin manzon Allah mu ci gaba da salatin annabi mu ci gaba da sa annabi a gabanmu wannan abun da muke yi duk ba wahabiyan duniya mai hankali ya san mu ne masu gaskiya kuma kowa iya je ɗakinsa da matansa in sun zauna ko sun bashi kariya in sun koma za su ce ai malam ɗima bai kamata ya faɗi haka ba mun san wannan sannan mun san cewa dukkan su gaba ɗaya sun san cewa wannan kariyan da muke yi wallahi mu ne kan gaskiya domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ordinary mutum da za a zo ana gaya masa irin wannan magana ba akwai wani ɗan izala da yake gombe wanda shi ma ya yi magana mai mahimmanci yace wannan abun in kun ci gaba da faɗa wa annabi wannan za ku ci gaba da aifuwan ƴaƴa wanda ba za su yi imani da manzon Allah ba kuma wannan ya nuna mana duk masu wannan maganan inda a zamanin manzon Allah su aka yi su ba wanda zai imani da manzon Allah kuma munafukan da suke gaban manzon Allah ma wasu ba su yi abin da waɗannan suka yi ba Allah subhanahu wataala ya kare mu ba tsawon magana zan yi ba amma dai wannan shine sakon mu zuwa ga gwamnatin jihar Bauchi bai kamata a ce gwamnatin jihar Kano ta zo ta ɗauki mataki kai tsaye ta kira na ɗaya amma mutum kawai yana nan sai ya zagi wannan hatta kwamishinan shari'a fa ya zazzage shi wai yana nuna cewa wai ai faɗa tsakaninsa da abin nan kuma wanda ya san shi tun shekara wajen sha biyar zuwa ashirin haka yake idan ya gane kuna faɗa da wani abu sai ya ta barazana kuma ba inda ba inda zai iya ba abin da zai iya yi kama shi za a yi kamar wanda ya kama ɗan wake ba abin da za a yi aboki na rantse da Allah za ka gwamnati ki daina jin tsoronsa ki damke shi ba abin da za su yi almajiran da suna da ku rufe masallacin gaba daya wallahi ba abin da za yi wallahi ba abin da za yi saboda haka muna gaya ma tsauran bauchi a matsayinsa wanda mun san shi jajirtacce ne kamar yadda na faɗa kwanakin baya idan akwai gwamnoni masu tsoro gwamna mu baya daga ciki ko ba haka bane yana daga cikin jajirtattu wanda kuma akwai tozali a idansa baya tsoron mutum zaka muna gaya masa wannan bai kamata ya maka barazana ko ya muku barazana a gwamnatinku ku zo kuna yin wasu abubuwa ba saboda haka muna roƙonka ka yi ƙoƙari ka ɗauki mataki na kai tsaye kafin abu ya ɓaci mana Allah subhanahu wataala ya kare mu Allah ya shiryar da mu Allah ya ƙara mana soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanahu wa ta'ala
Allahu Akbar. Allahu Akbar. To alhamdulillah mun saurari cikakken jawabi daga bakin kakakin faida na garin Bauchi ga baki daya wanda aka ce hadda ko kasa ne baki daya Shehu Hadi ibn Musa jawabai wanda suke gwalagwalan lafazi kuma duk wanda ya saurari abin da ya faɗa mana ya san cewa maganganu ne wanda ana faɗin shi daga zuciya kuma lallai manzan Allah ba abun wasa ba ne kuma kai ka san cewa yadda muke nashewa in an kira manzan Allah to karka tambayi me za mu iya akan annabi Muhammad duk abin da aka ce maka za mu iya yi ba lallai ba ne ba ba a gaya ma komai ba domin mu manzan Allah sallama wanda yake shayar da mu a kansa yana cewa ta sallaitu allaila wa maila wata dami duk wani abu in dai na duniya ne ce wannan bayi gaban mu ana gaban manzon Allah duk abin da ka sani fa ma arafa al-ayyamu rabi'i wa ma darasu ma tiya musakantu ahmad qatil tun lokacin da muke gaban manzon Allah mu duk wannan gidajen da kake gani ba shine gidajen da muke kwana ba zuciyarmu akwai bautakar da ke ciki yana kwana yana cikin wani hali idan an faɗi annabi Muhammadu. Mu ne wa'inda za ka ga kankanin yaro in an ce masa bayar dan annabi Muhammadu yana bari na kuka yana wallahi sai ka karɓa. Ka ce dan annabi wallahi sai ka karɓa. Mu ne wa'inda idan an ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun yadda ka cuce mu akan manzan Allah. Wata rana akwai kisan da ake bayarwa wani ya zo gaban maulan mashi Ibrahim. Ya ce, Shehu na zo ne ka bani dan kakana. Dan kakana. Kawai shi Ibrahim ya ce, to gashi duk abin da ke wajen ya dinga bashi. Ya zaka ce dan kakana fa. Sai ce kai jama'a duk kowa ya taro abin da ke wajen shi. Kowa ya mika. Ya sake ce, Shehu na ce a bani dan kakana. Kawai da ya tashi ya shiga ɗaki. Ya ɗebo kaya kaya ya ƙare ya kawai ya fara ebo littattafai da kundaye duka yana kawo yana kawo sai dai daga cikin almajiran sai tashi ya ce haba shehu wannan ba wane ne dan unguwa kaza dan gidan su wane ne ba fa sharifi bane ba kawai dan yazo ya ce a bashi dan annabi halama wasa yake yace in yana wasa mu muna wasa da manzon Allah ce mu ai in an ce annabi yi zami ku ta ku kawo masa kawai ai sai fara kuka wallahi ni wasa nake sai ba mu wasa da annabi Muhammad lamarin mu a annabi kanta ne ya ishe ka ishara in ka zo ka kalle mu ana maganan manzon Allah hankalin mu bai jikin mu domin ba da hankali muke bin annabi Muhammadu ba kullu fikri fi ma'ali ahmad al-tammin nawali innahu haqqan daji wa rafiqi fi madali ba da yasri fatadalla duna kayfin an misali dallada hawa ta'ala fauka fikri wa makali innahu haqqan wa rafiqi sallallahu alaihi wa sallam tabin da yasa na gaya mutane wannan jawaban da Shehu Alhaji yake yi yana gaya musu abin da zai iya faduwa ne idan kuka dauko madubin mu a zamanin sahabban annabi an yi a kakanin mu cikin soyayya an je yaki a Constantinople ana yaki shi na kun labarin irin su kakawo din nan da ku ji labarin manyan mazaje daga cikin mazajen Sayyidina Umar da suka fita yaki. Ɗaya a cikin su an je gari ne garin sai suka yi ganuwa. Ganuwar kuma gabaki ɗaya sun huhu da ta. Su suna harba muku cibau. Ku kuma ku ku zo jikin jikin ba ba. Wani sa'adi ya ga ana kashe mutane ya ce a'a. Ya ce ina majaujawa. Aka ce ga ta ne ce ku cire duwatsu. Aka ce me za ka yi ya ce ku saka na ciki. tsakanin ciki kawai ku riga ni ku riga ni ya zo ya shiga majaujawa ana wuwu wani ya zo ya rike ce a'a Allah ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsin kada ku jefa kanku cikin halaka amma kana ce a wurga ka cikin majaujawa kawai sai fara kuka wai za a hana shi sai daga cikin komandan Abu Ayyub al-Ansari ya ce wannan ayan ba tana nufin a mutu akan manzon Allah ba ai akan annabi abin da yake haka ya kamata a yi haka aka sa shi aka yi majaujawa da shi tun daga sama ya fara zubar da wanda suke bakin kofa kai kawai kowa ya ce kawai ga dabino na nima a saka ni kanka ankara wasu sun yi shahada a ciki wasu sun duro ba su yi shahada ba sai da suka bude kofa saboda in an ce manzon Allah ba sa jira akwai ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah wanda ake kira da shi ana ce mishi Hanzalatul Ghassil wanda ana ta mishi kasirul mala'ika kakanmu ne cikin soyayyar manzon Allah rana ɗaya yana tare da iyalansa Hanzala yana daga cikin sahabban da idan har yana gaban manzon Allah sai an takura shi yake zuwa ɗakin matansa amarya. Matan da ya aura 'yar sarki ne Abu Sufyan. Kyakkyawa ce, mai kayan kamshi ta musulunta ta bar babanta ta zo kuma ta zauna ta ce shi take su shi kuma idan yana gaban manzo Allah baya kifta ido amma hanzala sai da ta kai ga cewa shine wanda tsaban karfin imanin shi yana yawo yana nafaka hanzala nafaka hanzala amma hanzala wata rana sai lamarin manzo Allah ya gane hanzala fa bai zuwa gida ga shi da amarya manzo Allah sai ce hanzala ya tafi gida ashe kullun idan ya shiga gida sai ya ta kuka zai yi kuka yi kuka yi kuka ya kai kwanaki yana zuwa gida idan ya shiga gidan da kuka zai shiga to ita amurkan ba hidda ta bashi ba ya shiga ya ta kukan shi in an kira lokacin sallah da ya san annabi ba zai mai kyara ba sai fito ranan ne ta yi mafarki ta ce ta yi mafarki sai ta ga hanzalatul gasil ya yi shahada ya rasu da ya dawo daga sallah sai ta ce to bari ta lallabe shi tun da suka yi aure ba su taɓa saduwa ba da kyar da dabara da makirkata da kuma Allah ya rubuta mata wannan rabon ta samu kansa. Hanzala yana cikin alaƙa da iyalinsa kawai sai ya ji an buga kujen yaƙi. Ka san manzala zai fita yaƙi akwai kuje da ake bugawa na yaƙi. Don duk sahabin da ya ji wani in mana gona ne kawai da fatanyan zai taho kawai. An wuce magana a yi. Kawai hanzala to sai kawai ta ce ba ta ma san lokacin da hanzala ya fita ba mayafi kawai ya dawo kawai ya wuce wanda shi ya daga cikin wanda an musu uzuri amma haka yi tawagar manzon Allah ana zuwa yaki aka yi yaki hanzala sai da ya kashe mutum goma sha shida daga cikin mutanen da ya kashe sai da ya tari sirikinsa fa baban matar yana yakin ya ce ina wani aka ce ga ta san kawai ya ce to bari in yi kansa shi ɗayan sai nufi sirikinsa wanda ya ba shi ya nufi kansa. Sirikin da ya gansa ya ga wani dakare kamar wadan aljanu sai ya ihu, yana ihu sai su kuma sai suka masa zobe. Mutum goma sha shida suka masa zobe, kowa ya da huda shi. Amma sai da wani ya zago ta baya firmuti hanzala su ta ciki. Tukun suka dinga sassaka shi sirrin sassara shi. An dawo gida manzo Allah ya ce ina hanzala. annabi ya ce ina jin ƙanshin aljanna ta dutse kaza a je a duba mun ana zuwa ko sai aka ga hanzalatu a kwance a cikin jini kawai mazalla kafin a zo annabi ya ce ma balu hanzala taksulhul mala'ika me yake faruwa ne daga nesa ga hanzala mala'iku suna bin shi da ruwan aljanna suna wanke shi sai mutane sa ta yi to kuma hanzala ana wanke shi kuma an ce shahidi ba a mai wanka an ce kaza an ce kaza manzo Allah bai rufe baki ba kawai sai aka ga ruwa na zuba a cikin shi yaf yaf yaf yaf dan Allah gaskata annabi Muhammad kai kafin su ƙara so manzo Allah ce kai sanu anhu zawjatahu ku je ku tambayi labarin matansa akan sa me ke faruwa ana zuwa ta ce ya rasulullahi hanzala ya fita da janaba a jikinsa amma yana jin karan kujen yaki bai ma sanya haka ba shi har ya fita manzo Allah ya ce to irin su hanzala a gidan aljanna kai ka isa in ana in an kira sunan su ka isa ka amsa wa'annan yan gaske ne fa ba da wasa suke tafiya a cikin manzon Allah ba to wa'annan soyayya su su yayi soyayyar mu wallahi wallahi akan annabi mu ba mu san me za mu iya ba ko mu ba mu san me ba za mu iya ba duk abin da ke tunanin ba za mu iya ba mu ba mu san shi ba kuma duk abin da ke tunanin za mu iya wannan ma ba mu san shi ba saka muna kira ne ga gwamnati a matakin farko abinda nake ƙara tabbatar muku shi wannan mutumin ya jima yana yi wa manzo Allah sallallahu alaihi kwanaki abin da ya budi baki yayi suka ga raudan manzon Allah ya nuna ba ta da amfani raudan da ko al'arshi ba ta kai ta sarki ba na biyu yace shi bai ma yarda ma girgije da nabin manzon Allah ba yace rana na bin sa na dukansa yana gudu na shiga cikin bisha ya faɗi wannan wa manzon Allah bayan suka da yake wa iyayen annabi har alfahari yake yi sunnan da yake saka abuci shine ya sunnan ta zagi iyayen manzon Allah sannan na uku yi ya fara cewa abuci yace shi da annabi ɗaya suke sannan yanzu gashi ya fito ya ce baya son taimakon manzon Allah baya ga wannan kun san daga wannan lokacin ya fito ya ce wai Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka ta ta shajarati sai yace Allah ya ne wannan bishiyar yau ma akan ta ya ƙara magana ya ne wa bishiyar da annabi ya zauna aka yi bai'atul ridwan duk sahabban da suke wajen Allah yace na gaisa da ku da hannuna innal ladina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim da ya kawo wannan sakaci sinkiri ne wajen ɗaukar hukunci mun sani kullum muna faɗa wa mutane gwamnati ta yi ƙoƙari amma ya kamata ta sake ƙara ƙoƙari domin duk abin da ya kamata mu yi mun yi mun rubuta takarda mun kai har wajen hukuma har wajen hukuma mun kai musu mun rubuta takarda na ƙungiyoyi an kai kungiyoyi da suka dinga kai takarda wanda duka mu muka danne su rana ɗaya da muka ce za a kai takardan sunan fatawa jama'a to duk wanda suka san sun rubuta korafi su kawo takarda za mu kai wallahi mun nemi akalla mutum kungiya goma yadda muka samu kungiya ɗari ɗari da wani abu ba kuma zalla kawai tajana bane kawai musulmai gabaki ɗaya kowa kai wasu ma akwai kungiyan da ma kungiya ce ta ta wahabiyawa kai karshen ta sai muka ce to kowace kungiya ta ware mutane mun yi mun yi a ware da aka fito kusan mutum dubu da wani abu. Yarshe muka ce to a zaɓa sai muka zaɓi mutane zuwa ɗari aka sake ragewa muka zuwa mutum hamsin amma a haka ƙarshe in muna tafiya mu zo mu ga sun tsaya a gefe ashe suna bin mu ne. Daga daga sai mu je? Sai da yadda kowa abin kiransa. To kuna gani muna ta danna mutane za a kai wajen da mu ba za mu iya danna kowa ba. Duk wanda ya fito mu ce to yi gaban hantsinka cikin annabi ba komai. ka yi komai cikin annabi ba komai. Kana tunanin in har wani zai iya gani, wani zai bi moto daga nan ya hau saman moto, rana ya dake shi domin yana raka akuya zuwa Abadana? Wani ya hau ya raka zuwa zuwa ‘yan takalman Lagos, don yana neman abin da zai ce, kai kana tunanin akan aljanna ne mutum ba zai yi ba. Saka mutane ku kiyaye kanku wannan ba aljanna ba ne, uban aljanna ne. Manzon Allah ba wasa ba ne. Aljanna ma kwaɗayi take yi ta ga manzon Allah. saka muna gaya wa mutane har yanzu mu ba mu da'awa da ta'addanci amma muna kira ne a kwantar da hankali a zauna lafiya mun san gwamnatin mu za ta yi saka wannan korafi muna ta kisarwa yanzu da gwamnatin jihar Bauchi kun ga abin da aka yi na Kano suna yi muka sake tayarwa malaman can ma suka tayar hukumar suka ce ai mun saba mu kai rid suka rike su kaga kuma yanzu su kuma sun dawo suna cewa ai abin da aka yi na kanan nan yayi muni batanci ne ba daidai bane ya dace su toshe ba su san taimakon annabi ha ka ji shedanu a nan garin kun zo kun ce mana san ba ku san taimakon annabi kun je kuma can kun ga da aka gashi almasi na san zai mana jawabi kuma bayan jawabin sa insha Allah na san za a samu warakan zuciya dan na sa akwai sakon da shi zai isar wanda insha Allah dukkanin ku za ku bukace shi mu ce Allahu Akbar. Tafaddal Sheikh Abdul
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله بسم الله ما شاء الله بسم الله وما بكم من نعمة فمن الله بسم الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله لا يسرف السوء إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم حضرات wannan babban zawiya Maulana Sheikh Ado Musa Tafawa Bali wa qaddasallahu sirrahu al-karim tare da dukkan waɗanda suke ƙarƙashin wannan zawiya tun daga kan khalifa har zuwa kan shu Muhammadu Nasir da kuma sauran mu gaba ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sannan ga Shehul Hadi kakakin faiza wanda alhamdulillah da zai ina gaya masa na duniya gaba ɗaya ku da zai ina gaya masa na ce to akwai muhadara da za a yi a nan ya ce to insha Allah tabaraka wa ta'ala zai yi kokari ya gaya halatta wanda saboda akwai uzuri na tahajjudi da ake yi wanda da bazan so ma mu rike shi da yawa ba saboda ya kamata ya koma kusan su suke tsayuwa akan lamarin a masallacin mu na mu'assasa a kuma kasantuwan yau a insha Allah zai kasance daren 25 wanda shi ma ana sa ran Allah ya an Allah ya da dare ne da ake kwadayin a samu lailatul qadri a cikin sa sosai saboda wutiri albarkan manzo Allah amin ya rabbi sannan kuma ni din kai na ina da wani wutiri yanzu haka duk jiki na mace yake saboda na sha magani ga mura kullum tun da aka fara ake ta fama da mura to ala ayi halin dai in an ce lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lamari ne da babu wasa a ciki yan uwa mu gode wa Allah mu ƙara gode wa Allah alhamdulillah babba abin da yake na farin ciki shi da ya kasance mu Allah ya zabe mu mu kasance cikin waɗanda za su dinga difa'i ga janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ne waɗansu wanda Allah ya zabe mu ya zama da duk wanda zai daga yatsa ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya zabe mu mu kalli wannan yatsan mu kama ta mu karya ta mu nuna cewa manzon Allah ya fi karfin a nuna shi da yatsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kissa da tarihi na wannan abubuwa da suke faruwa dangane da shi wannan tambadadde na garin nan namu Dr. Jaki magana ce da ba sai an gaya wa kowa da kowa an ƙara maimaita ta ba to amma kasantuwan yau wani muhimmin abu ya faru wannan abu da ya faru muka ga kuma to wajibi kamar yadda muka saba muna kiran gwamnatin jihar Bauchi dan an gaya mana cewa mai girma gwamna mun sani mai girma gwamna yana umara waɗance a ran su daina surutu kai ku sauna surutu ku zauna ku daina surutu a an gaya mana mai girma gwamna yana umara a lalle mun san haka to amma ana sa ran in Allah ya yarda gobe ya mai girma gwamna zai dawo wanda za a dawo dai sosai wani abin mamaki ne muke gani yanzu yake gaya min wanda ni ma ga wani anan ya kamata ma a danna wa mutane su ji wanda shi ne muna kira ga gwamnatin jihar bauchi wannan musiba da ya kunno garin bauchi na yadda aka samu wannan bawan allah da ya batanci wa manzan allah kullum ba za mu gushe ba muna mamaki mamakin da muke ciki ko shi ne mamakin wahabiyawa ta yadda ya zama da cewa wai su kamar yadda sholari yake faɗa akwai abdulwahab abdallah na kano da akwai su rijiyar lemu da sauransu lokacin da abdul jabbar sun fito suna ta wannan abu wannan yaro ya taɓa annabi ya ɓaci annabi ya yi kaza bayan lokacin mun shiga faɗan gare gare suka biyo bayan mu wallahi tallahi a lokacin sai da muka ji a zuciyarmu muka ce ai ashe dai da gaske mutanen nan suna dan kaunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai ga scenario yanzu ya taso na bayan nan ba ku dinga yi wa yaran nan magana ba da Allah in ba su su su tashi su gefe mana ba su shiru ba suna kawo mana distraction a wannan mutumin kawai ke gashi suna ta maganan Abdul Jabbar magana Abdul Jabbar da suke ta yi shine cewa Abdul Jabbar yayi batanci ga shugaba sallallahu alaihi wasallam babu shakka a wajen mu mu muka fito muka yi wannan to amma mu mun sani tun daga farko mun san akwai abun mamaki ya zamana a ce tun malaman mu da iyaye da kakanni sun ce mutanen nan suna kyaman annabi a ce yau suna kuma kare martaban manzon Allah to amma dai ko shedan ne yazo yace zai ce aka kara martaban manzon Allah zaka ce mai bismillah guri ne da ake bukata ko shedan ballantana dan izala in yazo ya ga muna kokuwa da Abdul Jabbar akan ya taba janibin manzon Allah yace zai ce mu zamu ce yazo to amma abun mamaki ce yau an ce wai satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan wa yakika bil akhbari man lam tuzawwid kawai sai gashi kwanaki sun zo sun bayyana mana haƙiƙanin mutanen nan a bisa fiskansu da usulubinsu da ainihi ta yadda ya zamana maganar da ake faɗa dai na cewa makiya manzo Allah ne ta juyo ta yi randare musamman kuma sai ya faru a garinmu don Allah ya tabbatar da gaskiyar da awanmu abin da muke faɗa a kansu sai ya zamana gashi an samu wanda ya batanci abin da za ku ga Allah ya taimake mu karan kaf ku taro su idan kun haɗa izalan kashi ɗari to za ku samu casa'in da tara da ɗigo tara sun yadda abin da Dr. Jaki ya yi zagi ne cutarwa ne a haƙƙin manzon Allah. Sun yadda cewa su'ul adabi ne a haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk da dai na ji wani malamin su jiya shi mai tafsiri a nan garin sanin rijiyar lemu yana ta kara kaina wani sa'in an ce zagi wani sa'in an ce su'ul adabi wani sa'in sai na rasa to ba cinya ba kafar baya. ai da zagi da sura adabi hakkin manzo Allah duk ɗaya ne duk ɗaya ne kamar yadda za ku ji misali yadda shawa Umar Nasir yanzu ya kawo mutumin nan ya zo yana maganan bishiyar da aka yi bayatul ridwani a karkashin ta yana zaginta wanda in dai malamai sun faɗa kamar mai ashifa ya kawo yace ka kalli mabolin maballin rigan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ce wannan maballin yayi datti da niyan isgilanci hukuncin ka kisa ne maballi ya zo alqur'ani maballi ya zo a hadisi amma fa wannan fa Allah tabaraka ta'ala ya ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta ash-shajarati shajara din sai Allah ya kawo ta da alif da lamun saboda ma'rifa iz yubayyi'unaka tahta ash-shajarati to wannan alif da lamun din yana gwada maka bishiya ce sananniya gurin Allah sananniya gurin mala'iku sananniya gurin sahabbai kuma litta'zimi aka kawo wannan ma'rifa litta'zimi saboda gwada girman bishiyar amma wannan ɗan zina ya fito ya ce Allah ya tsine wa wannan bishiya Allah to dan Allah ku kwatanta bai ta masa haka kurum ku lura bishiyar ba wani abu ta masa ba saboda me manzo Allah ya tsaya a karkashin ta shine shine shi ma muna jira yin ilalan su ƙara fitowa su bashi goyen baya akai muna sauraron ku bishiya haka kawai bishiya me ta yanzu bishiyar ma akwai ta akwai ta akwai wanda yake zuwa wajen bishiya akwai wanda ya ganta to me ya laifin bishiyan ya zage ta saboda manzon Allah da sahabbai sun tsaya karkashin ta wai da ni na kallon su sai yana cewa kai malam me hukuncin zagin bishiya kai malam me hukuncin saboda kun gane yana tsoro ai ta yanda idan an zo an yi ram da shi sai ya ce a ga almajirai na wani ma ya ce kinanniya ne wani ma ya ce sai tattaro sai a kama su duka su kun gane kun gane bayanin kun gane bayanin to sai ya zamana a gurin sai ya ce kai me sai ya tambayi wani me hukuncin zagin bishiya wancan din sai gyalgyale da dariya ta dariya kake yi dariya kake abin dariya ne wannan ku bayar da amsa ku malamai ku gane ya tsorata to billahi allazi la ilaha illa huwa idan ka san in dai jaki ku lura da kyau lura da kyau uwa ku lura jaki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wai na shi Abdurrazzaq Kusa yana cewa khiyarul hayyi ummatuhu khiyarul hayyi mafi albarkan zababbun mutane ummatuhu al'umman manzo Allah wa khairul baghli dulduluhu mafi albarkan alfadarai dulduluhu shine duldul na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba wannan jakin shugaban munafikai Ubay bin Abdullah bin Ubay bin Salul yazo yana haka yana sa rawanin sa alhamdulillah yana sa rawanin sa yana haka an ga jakin sai yana toshewa sai wani sahabi ya ce masa larihu na cini himari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a ɗiyabu minka ƙamshin kashin jakin manzan Allah ya fi ka ƙanshi ya fi zuriyar ka ƙanshi to dan Allah kuna ganin sahabbai da suke girmama kashin jakin annabi kun lura da kyau ba jaki ba kashin jakin annabi su girmama shi su zagi munafiki a kai kuna ganin wannan ɗan la'ananniyan yana nan ya zagi shajaratu yadda yi wannan a shajara din da sabbai suka yi mubaya'a a kansa dan girman Allah za su gani za su kyale shi wallahi yayi numfashin karshe to wannan ma muna ga yawa yan izala ku fito ku gaya mana to misali yan dariƙa sun fito sun yi wani magana akan bishiya ne meye na bishiyar haka kawai in dai ba tana da ala ga bishu akwai a dutsen tanshi ya sai irga bishiyoyin da suke dutsen tanshi a kofar duk bishiyoyin kofar gidansa mai tsin sha'awan zagin bishe yake zagi na kofar gidansa ya zagi na dutsen tashi amma menene zagin bishiyar da manzon Allah da shi da sahabbai suka tsaya suka yi mubaya'a wa annabi a karkashin ta wanda har Allah ya faɗi bishiyar shaƙi ne shaƙi ne shaƙi ne to amma abin da zai ba ku mamaki izalan sun yi shiru yanzu ka zo kai magana su ce ai bishiya ne bishiya kuma ba komai bane a musulunci eh bishiya bishiya ce amma bishiyar da annabi ya tsaya a karkashin ta sunan ta sahabiyar bishiya radiyallahu anha kamar yadda dutsen kace bishiya ba komai bane ai ga uhud uhud ai dutse ne amma manzo Allah ya ce jabal uhud yuhibbuna wa nuhibbuhu dutsen uhud yana son mu muna son shi ta kama in annabi ya zo shigewa manzo Allah ya ce inni la'arifu hajaran kana yusallimu alayya bi maka wannan a makka ne in dutse ya zo shiga manzo Allah sai ya ji dutse yana cewa assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya rasulullah dutse kuma kasa yake da bishiya ko a wajen daraja saboda ita bishiya tana numuwi tana iya girma tana da abubuwa rassa da take fitarwa sabanin dutse shi yana daga cikin jamadatu ne to jamadatu ma jamadatu hadal kauni tadri muhammada in ji shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu to kuna ganin sannan bishiyoyi fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ne ba wajen mutane ba fa kawai da aljanu da dabbobi da tsuntsaye da bishiyoyi duka suna cikin al'umman manzon Allah sannan bishiyar nan ka lura da cikin alqur'ani wa in min shay'in wa in min shay'in ba wani abu da ka sani duk kankantar sa duk girman sa illa yusabbihu bi amdi fa ce yana yi wa Allah tasbih Allah ya ce walakin la tafqahuna tasbihu ku ne ba ku fahimtar tasbih ashe bishiyar nan da manzo Allah ya tsaya karkashin ta tana yin tasbih ko ba ta yin tasbih in za a samu kafirai ka kaddara za a samu kafirai a cikin bishiya dan babu kawai ana samun kafirai ne cikin aljanu da mutane ka kaddara za a samu kafirai a cikin bishiyoyi wannan bishiyar ita musulma ce saboda manzo Allah ya tsaya a kasanta kun ga tana tasbihi haka kurum ka zo ka zage ta ba dan komai ba wai saboda manzo Allah ya tsaya a tsakiyarta ya tsaya a kashin kashinta to yanzu wannan sai an ce maka shi arne ne sai an ce maka makiyin manzo Allah ne kai ka san tataccen makiyin manzo Allah ne tataccen makiyin manzo Allah ne bari ku ga ku lura da wani abu dan Allah yan uwa yanzu idan kana da wata wa bil misali yasfahul maqal fi laraba idan kana da wata budurwa to wannan budurwar zaka ga wato abin da bi ya rabe ta indai kana son ta sai kaga kana son wannan abu duk munin abin sai kaga abin ya maka kyau ai na majnulu lailani yace uhibbu bi hubbiha sudana hatta hababtu bi hubbiha sudal kilabi lelarsa ta yi kalan baki-baki balarabi ya ce amma ta yi kalan baki-baki ya ce saboda ta yi baki-baki sai na ji ina son baƙaƙen mutane ya ce kai hatta hababtu bi hubbi hasudal kilabi sai da na so baƙaƙen karnuka saboda lela ta yi kalan baki-baki ku dura kawai wai bakin ya ɗan aka ce masa kai ya kake zuwa gidan su lela ka je kana tsayuwa kana ta sumbantan gini ginin gidan su lela kana sumbanta me ya faru yace amurru ala diyari diyari laila uqabbilu dal jidara wa dal jidara wa ma hubbu diyari shaghabna qalbi walakin hubbu man sakana diyara yace ina shigewa gidan su lela ne idan nazo shigewa kaman garin gidan nan ne sai ya sa bakin sa sai ya saka garin gidan yana sumbantan garin gidan mutane suka ce ya zaka dinga sumbantan garu yace wa ma hubbu diyari shaghabna qalbi ba san garin katangan gidan bane yasa nake sumbantan katangan gidan walakin hubbu man sakana diyara san wanda yake zaune a cikin katangan ne yasa nake sumbantan cikin katangan kun fahimta to idan ka zo ka kalli wannan shajara mai girma kai maga ka zage ta ka zage ta ne saboda wanda yake karkashin ta ko ko ba haka bane saboda in ba wanda yake karkashin ta ba ai ba za ka zage ba za ka zage bishiyan ba ko ba gaskiya ba ka zagi bishiyan ne haka kuma wanda ya bi bishiyan ya yabi bishiyan ne saboda wa saboda manzon Allah ya tsaya karkashin ta zatanku zatanku Ka'aba Ka'aba fa duk girman ta nan da kuke gani a mazaunin ta na dakin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma adiya baki wa ma adiya bari haki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la nafsu ko almu'min ne ko kamar auka maqalamin ma hada ma'anahu akramu inda Allah minki manzon Allah yace ina yace ku ji mamakin sarkin Ka'aba da kamshin ɗakin Ka'aba amma manzon Allah ya ce ran mumini ɗaya ya fi ɗakin Ka'aba a gurin Allah to Ka'aban nan fa da muke zuwa muke ziyartar ta da su Hajarul Aswad din nan hatta sayyidina Umaru yake lalle Hajarul Aswad al Hajarul Aswad fa sayyidina Umaru ya ce wallahi da ba dan naga Annabi Muhammad ya sumbance ka ba da ba zan sumbance ka ba haka da wata kima dai na kimar ka kawai Annabi ya taba ka to haka Ka'aba a wajen mu kiman mu Allah ya ce ayi kuma manzon Allah mun ga yayi da Annabi bai ba ruwan mu da Ka'aba da ba dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya girmama ta an Allah ya girmama ta da annabi Muhammadu da annabawan Allah irin sa annabi Ibrahim ba to da zaka samu ba ta da wata kima daidai take da wannan dakunan namu an gane to amma abin da ya jawo mata girma na farko Allah ya ce baitullahi sannan sai kuma Allah ya sa ramzin annabawa suna zuwa gurin ya maida ita Ka'abatul Anbiya da annabawa nan suke fuskanta sai samu ma muke girmama Ka'aba ashe girman Ka'aba mun gano girman Ka'aba ne ta ta'allukin ta da annabawan Allah ba haka bane to wannan bishiyar da wannan mutumin ya zaga ya zage ta ne saboda yana son ya zagi annabi amma kasadin sai zagi manzo Allah ne amma ba haka bane yin kiman zagin bishiyoyi da iya bishiyoyi abocin ka ga dama ka zagi bishiyan kanya ka zagi bishiyan mangoro ka zagi bishiyan aiba ka zagi bishiyan bishiyoyi ga sunan ba haka bane to yanzu kuna ganin wannan yanda muka je Umara kwanan nan muka ji irin sirijiyan garas din nan wanda manzo wanda shubara yake cewa salamun ala menene garci wa biri arisi kuna ganin wannan zai je gurin ai su suna kallon wannan abun a mazahir ne kawai na shirka kun fahimta suna kallon su a mazahir ne na shirka to da aka yan uwa ta bayyana mana waɗannan mutane tatattun makiya manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to a ƙarshe mu muna kira zuwa ga gwamnatin Bauchi muna da faɗa muna da daddadawa kun ga wannan abin da ake faɗa gwamnati in gwamnati ta ɗauka da wasa ma ta daina don mu alamu yana gwada mana yadda wannan mutumin ya fara fitowa yana wannan abin duk yadda aka yi akwai ɗaga ƙafa da gwamnati ta yi mai saboda mun san akwai shugabannin izala suna nan baƙaƙen miyagu da suka dinga bi ta sama suna ta yi wa gwamnati waya da suna yi wa jami'an tsaro waya suna nuna wannan ba wata matsala ba ce to amma ku duba Allah da yake Allah ya ce wa kafallahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza wallahi tallahi wanda suka zo din yanzu abin da Shehu Muhammad Nasir yake gwada mun kenan abin da Shehu Muhammad Nasir yake gwada mun kenan na, na, wani gashi nan wani mushen kura shi ma yana jama'a a daina ta har na ga shi wannan dan makaranta na din nan tsohon firijina na mai gemuwa makogaro eh dalibi na din nan mai gemuwa makogaro na gan shi kwarai kwarai bari ku ga bari ku ji abin da yake faɗa ku da kuka fito kuna cewa to me in kun yarda da abin da ya faɗa gaskiya ne da Allah har kuka zo kuka bashi kariya in wani ya tun da alheri ne kara tauhidi ne ya kamata ku jawo shi to bari ku ji me yake faɗa bari ku ji bari ku ji a saurara ku ji. A saurara. To, a ai na so ya ƙara ta alhamdulillahi, a ra'ayi halin kun ji dai, ita gaskiya kun gane duk yanda aka danne ta, ai in ka danna bodari, ka saurara ku ji, duk wanda ya danna kan bodari, to ai bai gama mashi ɗin ba, bai danna duburar ba ta nan matsalar take. To ita gaskiya duk yanda za ka yi, kuna ji, duk yanda za ka yi ita gaskiya ɗaya ce wallahi. wallahi da yace in ka matse kanta sai ta daga kafafunta in ka rike kafafunta sai kanta ya bullo har can gaskiya ba iya tare shi kun gane yanzu su suka fito suke wannan magana a daina maimaitawa bai da amfani a daina maimaitawa ku da kuka ce tauhidi ne kare tauhidi ne to tunda kare tauhidi ne ai ta maimaitawa ana kare tauhidi kuma abin da ba su gane ba zan ga ya musu wani magana guda ɗaya ga wani bidiyo shi amman nasir zai sa mana wallahi sun ɗauka idan muna yaƙan su mukan yi wannan abin ne don mu ɓata su mu nuna wai ba su san annabi a fiskan jama'a billahi allazi la ilaha illa huwa annabi ba zai mana musamaha ba in muka yi wannan abin don mu ɓata wani ya zama mun siyasantar da annabi mun siyasantar mun rasa wanda za mu siyasantar sai manzo Allah mun rasa wanda za mu siyasantar sai manzo Allah abin da yake abu ne na haƙiƙa ya bayyana mana muke faɗa ba mu yi wannan don mu cutar da su ba me ribar mu idan mun kalli wani mun ce baya san annabi matakar yana san annabi me ribar mu so muke al'umman manzo Allah su karu ko so muke al'umman manzo Allah su ragu ya kamata su fahimci wannan ba mu da wani riba na mu gaya musu wannan to amma abin da yake akwai aka ranka Allah za a sa wannan ko kuma a bai shi a in ka ga saboda ban san me zai faɗa ba to bai shi kawai ba gashi ga abin da ya faɗa gashi mushen kura ne yasa muna ƙara kira zuwa ga al'ummar musulmi akan mu nisanci furta kalaman rashin ladabi ga janabin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma akan wannan maganar ne har da shi aka zo garin nan to abinda mu muke faɗa eh abinda mu muke faɗa a saurara ku ji a saurara abinda mu muke faɗa abinda mu muke faɗa dukkan tauhidi da suke kira akai billahi allazi la ilaha illa huwa tauhidin ka ba zai tsaya ba matakar ya zamana kana iya kallon manzan Allah ta wani madubi daban kana raba annabi da Allah sunan tauhidinka sunan tauhidinka bautan tsumburbura wannan kowa ya gane wannan ya san da wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babban bawan Allah ne amma shine microscope da ta cikin sa sallallahu alaihi wasallam zaka hango zaka hango girman Allah wanda duk yace zai gano girman Allah tabaraka wa ta'ala ba ta kan manzon Allah ba wannan ya cutar da kansa ya kamata jama'a su gane haka da haka muna kira gwamnatin Kano ta yi iyanata ta yi kokarin yunkurin daukan mataki wanda wannan sharrin da gwamnatin Kano ya bulle mata daga nan Bauchi ne fa wasu kananan yara ne da suka zo shi wannan Dr. Jagi ya dora su akan mimbari abinda suka je ya faɗa sai suka kwashi wannan virus din sai suka shiga garin Kano da shi gwamnatin Kano ta ce babu a yaram da su a nemo su kuma abinda labari yake zuwa mana wanda har kwamishina na addinai ya yi magana lallai an kama waɗannan yaran amma abin da zai ba ku mamaki wai yanzu muke ji a bakin Dr. Jaki Dr. Jaki ya ce ba a kama su ba wai suna Saudiya haka yace wala wanda ya kalla ya ce wai ba a kama su ba suna Saudiya shi ya musu visa kenan ma'ana kaga yanzu ya ƙara yadda da abin da aka yi wanda su ba kuma ga malaman idalan suna faɗa cewa ba su yadda da wannan abin da aka yi ba to don haka muna gaya wa ƴan uwa muna daɗa jan hankalinsu muna daɗa gaya musu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin wasa bane duk wanda yace zai raina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi sharadi ɗaya ne kabar musulunci ya fi maka sauki kabar musulunci ya fi maka sauki dan misali in kana cewa kai musulmi ne aka kama ka da raina manzon Allah to azabar ka za ta nunku saboda ka yadda da alfarman manzon Allah ya zo da musulunci sannan kuma an kama ka kana raina shi Sheikh Junaid barka da zuwa alam bikum to alhamdulillah da aka yan uwa abinda muke faɗa muna faɗa muna daɗa maimaitawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abun wasa bane kowa ya tabbatar wannan abu dan Allah kuma muna kira akwai yan uwa akwai sakon da nake son zan bayar akwai yan uwa da suke yawan yada wannan abin sai kaga suna dauka suna sawa a fejin su wannan zagin dan Allah adina dan Allah adina kar kai zama da kana yada wannan fasadin in ka ni dai kun ga wannan yaran na Kano din yara biyun nan na Kano har yau na kasa ji mutane sai kaga suna ta turo ma ta WhatsApp wanda wannan ba adalci bane ku daina turo mana tunda an yi maganar shikenan ba kai kawai ka turo min ba daidai bane wannan kai ka ji baka san in baka iya kana iya control din kanka in ka turo wani baka san me zai iya faruwa ba dan haka mu muna bada shawara hatta yadawa a daina yadawa a daina yadawa lalle lalle a tabbatar cewa wannan abin an daina yada shi ya tsaya cak har Allah tabaraka ta'ala ya kawo mana karshe lokacin da za a zo a yi hukunci waɗannan shi da tajaki gwamnatin Bauchi su tabbatar sun hukunta shi gwamnatin Bauchi muna faɗa su tabbatar gwamnatin Bauchi ki tabbatar? Idan ba haka ba, suna ganin mutumin nan zai iya sha, don ya Rasulallahi muna gaya musu su bashi ya zauna. Wallahi su bashi ya zauna. Na rantse da Allah, na rantse muku da Allah, na rantse muku da Allah sai sun ga fushin masoya manzan Allah. Na rantse da Allah sai sun ga fushin masoya manzan Allah. Su fa waɗannan yaran na Kano ko hukuma ba da umarni ta yi a kamo su, amma shi wannan an masa gata. har ana nuna wai abin da ya faɗa yana da dalili a zo a zaunar da mutumin nan a titsiye shi a faɗa amma gwamnati a ce wai wanda suka ɗebi virus virus ɗin daga Bauchi sun je garin Kano an samu an hukunta su noni irin mu sani in kuma makiya manzo Allah ne ku fito ku gaya mana kuma makiya manzo Allah ne manzo Allah bai da haƙƙin ku kare shi wallahi tallahi in ta bayyana mana makiya manzo Allah ne babu mu babu su bamu yadda da cewa su zamanto gwamnati ne makiya manzo Allah suna mulkan mu ba billahi alladhi la ilaha illa huwa zamu yi musu tawaye zamu yi musu tawaye ba zamu zauna a karkashin makiyi manzo Allah ba da haka magana ce guda daya wannan abun ya isa haka ya isa haka in sun dauki manzo Allah ba a bakin komai ba mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa dai nawu bil arwahi law karanta da daren mu muka fanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma mutumin nan an ki kama shi tun daga ranan har yau ba ran da ba zai fito yayi sabon magana akan manzo Allah ba akwai gwamnati har yana iya fitowa wai sai da ku gane gwamnatin tsoron sa suke ji har yana iya wa SSG da iyalansa barazana muna musu kyakkyawan zato yi gaggawan daukan mataki amma wallahi tallahi muka fahimci waɗannan gwamnatin ba su da niyan su yi wani abu za mu tara shugabanninmu mu tara malamanmu mu tara jagororinmu mu tara ɗannanmu da yayanmu da kowa namu na farko mu barranta da gwamnatin tukunna in muka tabbatar ba su tare da annabi na farko mu barranta da su bayan mun barranta da su abu na biyu kuma mu ga wani abu za mu iya yi mu mu ɗauki mataki na farko idan gwamnati ta kasa ai mu ma muna da doka abin nan muna da yancin mu shigar da ƙara ko mu shigar da ƙara kotu mu nemi haƙƙin mu na musulmai na taba mana manzo Allah da aka yi za mu yi wannan za mu shigar kotu idan an shigar kotu idan kotu ba ta yi wani abu ba to billahi allazi la ilaha illa huwa sai dai zaman lafiya yi bindiga gaba ɗaya a rasa zaman lafiya akan manzo Allah wallahi sai dai zaman lafiya yi bindiga gaba ɗaya a rasa zaman lafiya kuma da farko in dai gwamnati ba ta yi wani abu ba muna faɗan wannan gwamnati ta tabbatar ba wani da muna fitowa muna ta ganin cewa gwamnati ta yi kokari amma an ce a rubuta report duk abin da shari'a commission ake bukata ta rubuta ta ba wa gwamnati ta rubuta to amma uzuri ɗaya da muke an ce mai girma gwamna yana umara amma dai an ce in Allah ya da gobe zai dawo to idan Allah ya dawo muna sa ido za mu zira ido za mu gani me zai za mu ga shin ya yarda da haƙƙin annabi ko ya yarda da zigan wasu daga cikin gumakan malaman wahabiya da suka je suka nuna abin da wannan mutumin ya yi fajiri ba komai ba ne to idan gwamna ya yarda da gwamnatinsa sun yarda cewa mutumin nan bai baci manzon Allah ba su a tunaninsu annabi bayi da haƙƙin a kare shi annabi ba komai bane a gurin su to shikenan zamu ce kun gwada annabi ba komai bane kuma ba komai bane a wajen mu zamu barranta da su kuma wallahi su ji da kyau ba akan manzon Allah in sun ga dama su mai da bauchi ta zamo Dubai su mai da bauchi ta zamo Dubai wallahi mun dinga yakan su da munanan addu'o'i da maganganu da bayyana illan su duniya ta yanda mutum shi da ya ƙara rike wani mukami na siyasa sai dai alahira sai dai alahira munanan addu'o'i za mu yi maka wanda tuhiluka an tawazarari ka ila ramadin wallahi allazi la ilaha illa huwa za mu yi mugayen addu'o'i akan ka da kai da zuriyarka addu'an sai ta mai da ku toka sai ta mai da ku toka don ku gane annabi ba wasa bane amma abun mun kasa ganewa ta ne gwamnati wasa ne duk wanda gwamnati ta ce za ta dakile shi akan rashin gaskiya zai dakilu amma mun fahimci wahabiya wanda suke ta zuwa suna ta shiga suna mata famfin wannan taba annabi da aka yi annabi na yan dariƙa ne ku bar musu siyasa ce siyasa ce to in suka ziga ku kuka mai da annabi siyasa in suka ziga ku kuka mai da annabi siyasa na farko kun yi asarar duniyan ku Allah ba zai yi albarka wa zuriyan ku ba Allah ba zai albarka wa dukiyan ku ba duk abin da kuka samu sai Allah ya mai da shi ba za ku ji daɗin abin ba sannan kuma mulkin kuma sai ya yi muku ɗaci ba za ku gama shi da alkhairi ba wallahi in gwamnati ta sake abin nan ya tafi bata hukunci ba wallahi ba za ta gama mulkin nan lafiya ba ba za kuma ta gama kuma duk wanda ya shiga cikin wannan harkar ya sake yayi manaƙitar da aka cutar da annabi aka cutar da musulmai bai yi wani abu ba wallahi ba zai gama lafiya ba kuma lahira ba zai haɗu da Allah da kyau da haka mu muna faɗa gwamnati ta yi wani abu ta yi wani abu da zai saisaita zuciyar mutane ta yi wani abu da zai saisaita zuciyar mutane ko muna gaya muku yan uwa ko gwamnatin muna faɗa dan katta ana faɗa haka gwamnatin ma ta dinga ganin kamar wani an dogara da ita ne ana ganin dole sai ita za ta yi in ta ga dama ta yi in ta ga dama kar ta yi amma dai abin da muke gaya musu ai kotu ba nasu bane ko to mu ma za mu iya shiga kotu za mu je mu nemi haƙƙin mu za mu nemi haƙƙin da aka sayar aka sayar na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan bayan an yi wannan kuma in kotun ita ma ta kice mana adalci to za mu ga kuma me ya kamata mu yi akai Allah ma yana yawa Allah kuma yana ganin me zai da haka Allah ya taimake mu Allah ya latar da mu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma gwamnatin Kano muna mata addu'a Allah ya saka mata da alkhairi in dai ya zama na waɗannan mutane da ake faɗa an cafke su suna hannu Allah ya saka mata da alkhairi abinda suka yi za su tafi saboda hidimar da suka yi na kama na kama wanda suka taba janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yafe musu kusakuran su da suka yi akan mulki albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga karshe sakon da nake so zan faɗa mun ji labari daga cikin wasu malamai wa jami'an tsaro suna ce musu ai wannan wannan yaron abu ne na matsala na sabanin aqida matsala ne na sabanin aqida wannan na tauhidi ne na kaza na kaza suna ta to wai an ce wasu jami'an tsaron sun fara cewa to ko a rike su iya sati ɗaya kawai a sake su su fito su tafi abun su to abin da muke so mu gaya wa gwamnati shine idan ta bude wannan kofar ta bada kofar cewa yaran Abdul Jabbar su fito su ce a sake musu malamin su kuma sun yi gaskiya ta bada wannan kofar ta ba da kofa ‘yan uwansu Abdul Inyas su fito su ce a sake musu dan uwansu kuma sun yi gaskiya. Dan haka in ana riƙe da Abdul Jabbar to waɗannan yaran a tabbatar ana riƙe da su daram da su da Abdul Jabbar dukkan su la'anannu ne masu zagin annabi dukkan su la'anannu ne masu zagin annabi da su da su Abdul Iyaz dukkan su la'anannu ne masu zagin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dukkan su la'anannu ne in an sake ɗaya kuwa to munafurci ya shigo a sake sauran ba in an sake ɗaya munafurci ya shigo a sake sauran wannan shine hakikanin abin da mu muke kira a kai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce mu ke mu Allah ya dafa mana zan ba da hakuri a nan saboda yawanci na so a ce na yi dogon abu to amma yanzu haka za ku ga ido na ina dan gege eh to saboda yanayin kuma makogaran sai hankali bara ya dame ni Allah ya yi mana damuwa albarka annabi Allah ya kawo mana karshen wannan musiba Allah ya dauke mana ita albarkan shi tijani sallallahu ala sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ka kadiru bilal azim assalamu alaikum wa rahmatullah
Allahu akbar Allahu akbar Allah saka wa shawar fati Asani Attijani da alkhairi kuma yayi jawabai wanda dukkanin mai imani zuciyarsa zuwa yanzu ya sake budewa kuma ya sake rufewa a irin wannan hali da kullum ba hutu kun ga irin halin da ake ciki mu dai damuwar mu ina kuka fito annabi Muhammad ina za ku wa kuke so wa za ku kare mutuncinsa wa za ku ba wa rayuwanku wallahi ba mu da wani zafi in ban da manzon Allah kuma lallai wannan abubuwa da kuka gana ta yi Allah ya sani ba mai yin shi don wani kabila ko don wani kungiya ko don wani dangi. Cikin shawar fati yana